أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله وقدره ومتاه العظيم فصل الرسالة السابعة من الوصايا yau za mu karanta wasiƙa ta bakwai a cikin wasiyoyi tana ba kama haka bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai wassalatu wassalamu ala rasulillahi tsira da mutu Allah sabata a samu aikin Allah wa ala'ali da alayensa wa sabi sabon sa alkira masu girma amma babu bayan haka faisirul kitabu wannan littafin ana wannan wasiƙar ta sadu ila yadda a azin nasi wa alahu makana ta indi zuwa mafi girman mutane mafi ɗaukakan su a matsayi a wurina. Mahallin Urubi wal Asrar shi ne wanda ke bugire ne na ilmomi wal Asrar da asirai, wa waladi wa adi, kuma shi ɗana ne kuma alkawali na shi ne a shekhu bi jami'in marati wanda shi shehi ne da baki ɗaya martabobi na shewunta. sahibu gara'ib al-azwaq ma'abutin gariban zaukoki zauki na shi garibi ne to garibi yana dokan sabo bako wani ajaibi kuma abutin ababen mamaki masu yawa man alama Allah rushe da shi ne wanda Allah ya tusa mai shirye shi wanda Allah ya tusa mai shirye shi waje Allah waja'ala Allah hammahu wahdahu kuma shine wanda ya sanya Allah shine damuwar shi shine abin da yake shi ne damuwar tashi wahdahu shi kadai wato ya sanya Allah shi kadai ne abin damuwar shi yanzu hamma yanzu hammu ghairi la aghradu wa la hutam yayin da damuwa wani shi ta kasancewa sababan bukatu ne bukatoci ne kawai na wancan bukata da wannan bukata warhuza mu da kuma ababen kwadayi na duniya wata asus wata asus ko kenan izhamma izhammu gai gairi gina haka ne wata asusu inda alkharki da kuma neman buwaya da girma wurin halitta dole ta asusi inda rabbin nasi kuma bayan neman girma a wurin ubangijin mutane ko ubangijin tarikai wane ne mabucin wannan martabobi mabucin darajoji shi wace alhaji muhammadu zainab shi ne alhaji muhammadu zainab shi wace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan salama shi wace ya lihi da ya lamun biyu su da kitabin yana bibiyan wannan sallaman da abin da ya gabata na mukaddima a sanarwa da cewa da wato cewa littafin ka wasiƙa ka ta iso wa bushirtu bi qur'i illatika allati abdatni kuma shi ce na yi farin ciki na yi farin ciki da da warakar cutarka wadda ta ramar da ni akan damuwar da ni da ita walhamdulillahi wa shukurarhu to dukan yabo ya tabbata ga Allah kuma hakanan godiya ta tabbata gare shi wasa Allah ya kuna min tuli maradika ta'tilun li baitillahi alazim ina kaunar dai kar ya kasance dalilin rashin lahiyarka tsawon rashin lahiyarka a an kasance an bar ɗakin Allah mai girma faj'altu alayka wazifata wazifata hamdin wa shukrin bi an tajma'a jami'al muridina sai wace na sanya ma wani aiki aiki ne na godiya dai da yabo shine na ka tara baki dai muridai maza wani muridati da kuma muridai mata wa yawa wa ajil qulubahum koko wa ajalla qulubi atajma ajalla qulubi dayan biyu ko in wa ajil qulubahum kuma ka yayi zukatansu koko wa ajalli bi anta jama'a kenan jami'al muridina wani mugati wa ajalli ko kuma ajalla wata shi ma ajalla kulubin ka taro kuma mafi girman zukatansu dukansu dai zai iya kasancewa wallah alam sannan ya shirya ce wa balligu ma'anni ka isar musu sako da gare ni anni uzakiruhumullah ina tunatar da su Allah wal adin da zai bayyana na da kuma alƙawarin da ke tsakaninmu fi ta'amiri baiti cikin raya ɗakinsa shine masallaci kenan bil wajibati da wajibai ayyukan da suke wajibai fi sa'ir lauƙata cikin kowanne lokuta wal kaunu lillahi hakan nan yana musulmi da kasance na Allah bi rafudi kulli wa siwahu da karkabe duk wani abin da ba shi ba fi sa'ir harakati a cikin baki ɗayan motsinsu wasu kanati da rashin motsinsu wal khalawati da cikin halwoyinsu halwa shine inda kake kebance kai kaɗai ba mutane wani shalwati da kuma sabanin shalwat shine inda kake kenan cikin mutane ko inda ake ganin wa husnul mu'amalati haka nan nake mustini yana jan hankalinsu da kyakkyawan mu'amala ma'aka tare da kai wa ma'a kulli man tahtaka da tare da kuma duk wanda ke karkashin ka min iyali shekhi na daga iyalin shehi kullun ala qadri huzwatihi wa sabqiyatihi wa sinni wa ilmi kowanne ne a yi mu'amala da shi gwargwadon rabon shi da kuma sabakancin shi da kuma shekarun shi da ilimin shi sabakanci wanda ya rige ka ko da halara ce wanda ya rige ka zuwa to ka ba shi daraja shi cewa ya rige ka zuwa wanda ya rige ka ko da misali zai kasance kai za ka yi shi shekaru to wannan ya jima a wajen to ka ba shi ke ma ka yi mu'amala da shi ka kula da cewa yana da sabikiya na'am nazzilun nasa ku sabkar da mutane manazilahum masabkayyansu mana kowa aje shi daidai inda ya dace aje shi wa alaikum bitahabbubi kuma shi wace na hore ku da soyayyen juna wa ihtirama kenan wa ihtirama wa bi ihtirami kenan wa wa ihtirami jami'i ashabi shekhi da kuma girman baki ɗayan almajiran shehu kenan su ne sabon shehu baki ɗayan almajiran shi fa'innahun domin su wallahi fa'innahun wallahi mazallatu fa'innahun wallahi mazallatu kadami domin su wurin zamewa ƙafa ce wurin talallabiya ne amma waka fi khawatirihin bi gairi ma yurdi shekh wanda ya abu a cikin tantanin su ma ba tare da abin da yake yardar da shehu ba fala rubba ma yu'addabu min zalik to so da yawa ake akan ladabtar da shi da jin wannan ana ko a cikin tunani mutum ya kiyaye wanda aka ce wannan ahali ne almajiran shehu ne yan tijaniya ne malam ko da tunani kabar kabar bari wani tunani yana ɗarsau a ranka na musu wani mummunan tunani mummunan zato kana zaci ko a wannan in kana musu irin wannan to in baka hankali ba za a iya darbata da ke saboda matsayi ne Allah ya ba su su ko wanda Allah ya bashi wata martaba ce wanda Allah ya yi shi ta ko martaba ta Allah kiyaye ta ki in ko da mutum shi ya yahi to wata martaba nan kamar da suke wadi ta ba yahi wata ke ba to Allah mun tsare wannan ai abu ne mai girma ya kamata mu ka lura hakkin yan uwa ne kawai ya kasance tsakaninmu da ‘yan uwa kawai sai kyakkyawan zato sai kauna sai alheri da mutum ma zai wani abin da bai dace ba to abu hanya wadda ta dace wadda za a gani ai mu'amala da shi in ma ba a iya tunkana shi da abin ya kasance dai kai za ka kyamata abin a zuciya ka an ba wai ka rika mai wani wata mummunan wata ba eh haka to Allah samu dace na'am wafirru min jami'in mukhalafati fi zahir wal batin shehu yace ku yi gudu daga baki ɗayan sabawa a cikin zahiri da batini duk abin da ke saba ma Allah ne duk wani abin da ke saba ma Allah ne saba ma umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi saba ma shi ne to wannan ku yi gudu ku bar shi wannan abin a zahiri ne ko batini fa inna mukhalafati awamirillahi domin sabawa umarnin Allah a dalla dalilin adallu dalilin kenan alal bu'di anillahi shine mafi wato mafi bayyanan dalili shine adalla dalili ko shi da dalili mai nuni ne to mafi nuni na daga dalili na daga nuni akwai abin da ke nuna to abin da ya nuna wa abin alal bu'di absa nisa anillahi daga Allah to shine wannan shine saba ma umarnin Allah wal iyazu billahi Allah ya mana sani mu lura da kyau kowa neman kusanci yake da Allah ko ba ka bane to abin da ke hana ka samun kusancin nan shine saba wa Allah in kana son wai ka san kai kana kusa da Allah ko ko kana nesa to ka diba kana bin Allah ko kana saba ma Allah me saba ma ha umarnin Allah to shine mafi dalili mafi manuniya mafi bayyana cikin nuna cewa shi wannan mutumin fa ba mu kusanci Allah bane ba to saboda haka Allah ya mana sari kenan dole ne mutum kenan ya san abin da ya kamata yana yi in dai yana neman kusanci da Allah shine bin umarni ba sabawa ba wa alaikum bir ruju ila Allah fi kulli lahzatin shi wace kuma ina horon ku da komawa zuwa ga Allah cikin kowace kibtawa ido fa innal humuma domin damammaki abin da ke saka damuwa wala gumuma da bakan ciki wal ahzan da karin da bakan ciki da nau'o'i ne na bakin ciki kulluwa dukkaninta ko kullaha dukkaninta wannan sababu halar gafilautu anillah abinda ke dalilinta shine rabkana daga barin Allah mance Allah wani zalika saboda haka kultu cewce na ce anni ra'aitu sharra kullahu ni ina ganin sharri baki ɗin sharri dinan wa duniya na addini da na duniya da ukhran da lahira ma fi shirki billahi shi yana cikin tara bautan Allah da wani wal khairu kullu alheri kuma dukkan alheri fi adami shirki yana cikin rashin yin shirka wa ittihadil wujhati da kuma hada mahuskanta ko huska mana inda ake cewa koma ga Allah nan baki daya to kaka hada ma Allah da wani kawai ka ne Allah shi kadai yawa in kana so ka huta shi ne ka bi ka nihi Allah kawai shi kaɗai Allah shi kaɗai shi ne a jimla ka kada ka haɗa Allah da wani a shehu sai kawo aya ki ce a daraba Allah masalan rajulan fi shura kawo mota shaki suna wa rajulan salaman da rajul Allah sai bayani masala yace misali ne Allah ya Allah yana buga misali nan mutum wanda cikin shi akwai abokan tarayya masu jayayya da juna ana ne wannan mutum ne bawa ne sai ke da uwayen gidaje da dama sun yi tarayya cikin mulkin shi duka su uwayen gidan shi uwayen gidaje shi to kuma sai kasance su bancin yana bawan uwayen gidaje da dama sai kasance uwayen gidan nashi kuma ba sa ga mutiji suna masu jayayya da juna ne wannan in yace mai zamana wannan sai ce mai tashi wannan in yace mai kai sabko ne sai ce mai kakkai sabko wannan yace kai to wannan sai ce bana son ganka wuce to wannan mutumin misalin shi mu kalli misalin shi da shi da wanda kuma wanda ke shi rajulan salaman da rajul shi wannan kuma bawa ne abin miƙawa ke banci ga mutum guda ɗaya mutum guda ɗaya ke mulkin shi su wannan da wannan bawan da wancan kowanne ne yana so ya ga uwayen gidan shi sun yarda da shi kowanne da suke mai game gina shi da shi wai cikin su wa'annan a halin su yani matsala wannan suna daidaituwa a misali wannan a cikin nutsuwarsu wancan kusan dai ya ɗimauta cikin waiwa zai yaya zai yi ya yarda da su wannan wa daidai suke to sai mu lura kenan in kasance kai Allah ne ka sanya a zuciyarka Allah kake ne kawai ka huta in kuma ka ka ce kau kana ka sa kaza kana son kaza ka duk abubuwa da yi sun yawa sai ka rasa abubuwan su ma yauni duk komi dai damuwa dai saboda ka shi mumini bai da damuwa bai da ƙunani ke cewa alayin na wuli la khawfun alaihim wa la yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yu'minu bi rabbil alamin tudun fi la tabdi la tabdi la tabdi la tabdi kalimatu la zalika wa la yuzakuna على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون وعلى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون su masu Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su da tsoro ba su da bakin ciki babu wani razan gire su saboda kawai Allah suke su Allah suka rike wa alam shi wace ku sani anna faidata shehi cewa faida faidan nan wa ta shehi kasa abi tamkar girgije ne ruwa ne ruwan sama wala matlubu minha wujudul athmar ai abinda ake abinda ake nema ga ruwan sama shine samuwar ƴaƴan itace la mujarrada la mujarrad wa koyi lamtar ba kawai masiri yancin zubar ruwan ba ba kawai an gige zo ba wai kawai su ake zirwa shi kenan bukatar ta biya a saboda haka shi wace wanzuru kai fiye ta talabi samarati ku diba cikin yanda ake neman 'ya'yan itacen fi halin basati a cikin hali na gonannaki gonannaki kenan ko jami'i na bustan gona gona gudewa alhaisiyar ta zahiri da kusan in kana hukul amtar yugunin insan fi bustani an izarat da hashish shi wai ku diwa gani zubar ruwan sama ya wadatar mutum daga zuwa ya yi noma ya hidda wa alhashish wato su ne ciyawa ciyakin ne ciyawa da zaciya abun da aka yi ruwa ai akwai abin da ke tsirrawa bancin abin da ka shibka to in kana so shibkan nan taka ta yi ai sai ka koma ka cire ka noma ka gyara shibkan da kai ya ce shi yace to baka zalikar basatin da ma'anawiya hakan nan gonan na kiwon da suke na badi su ma sai ka kula da su ba tasawufu ka shi tasawuf la taqumu bunyatuhu ginin shi bai bai tsaya illa bi tauhid wal ibada sai da kadaita Allah da kuma ibada wa zuhudi wal wara'i da kuma gudun duniya da tsantseni wa zudu wal wara'u su ko gudun duniya da tsantseni la yujadani ba a samu su illa bi mulazamati sabri sai da lazimtar hakuri fa sabran alam tisal awamir kai hakuri hafsa kwatamta umarni abin da aka ce kai kai sai kai hakuri abin da ko ba ka yi da shi ka tsaya ka tashi kai abin da aka ce kai misali musamman irin wannan lokaci da muke cikin sanyi ba lokacin da ake so ana so ka raye dare cikin sanyin nan tsananin sanyin nan ka tashi ke taba ruwan nan masu sanyi ko menene ko ba kara masu abin ka samu kai daure kai arola cikakkiya kai saboda Allah hakan nan asuba duk sanyin nan ake so ra ka dage ka tashi ka tafi masallaci ka tashi ki tashi ki ki ruwa ai sallah a lokacin baka shi sai sanyin ya kwanta sai iska ya luha a ka yi haƙuri wannan umarnin bin wannan umarnin na Allah haka nan bin umarni wani ko ina ma ba kuma ba a runar kaɗai ba za ka yi sallah sallah hotun harkon sallah ne ake zo ko ake so mutum ya yi sabakon zuwa masallaci in ka je sallah ba wai sai an ware sallah ba kuna zama ne su zuwa can ko sai ka yi an tari kama sanar ka tafi masallaci a ana so ka yi sabakon zuwa tahajir ana san abin wani Allah yake so sabakon zuwa ka je a tare sallah ta da kabara gaba ka bayan Allah ana waɗi bayan Allah na gari yadda za ka ji mutum yi shekaru masu yawa kullum wani jinan da shekara talatin da ni gaba shi ke kiran sallah ba a taɓa kiran sallah ba sai da sai bin sai abinci da kiransa shi gwani shekara talatin lada ne bai taɓa kiran sallah ba sai na masallaci to irin wannan ba sai ka yi zaman ka ba ko ko wazifa sai ka zama na wai sai ka ji ma an ware wazifa kana ji ba ka san lokacin da ake ware wazifa da farko cikin masallaci ma ke sai ma ka yi sallah kuma sai ka tashi ka shiga ka shiga shaninka wai sai an wara sannan ka so ko me magani ko me dalili ko kana dim kana nin abin da ka samu wanda ya samu wani yanki daga cikin wazifa dole samu wazifar duka duka su aure aure Allah ɗaya suke a ka bincika ka je sabai sun kai suna ma mutum jaje wanda bai wanda wanda aka suka ce wanda bai samu ba tare da ikama da shi ba kabar harama ta bar shirya ka tada ikama sannan aka yi kabar harama sannan zai samu suna kwana uku suna mai shashi wanda ko bai samu raka'a ba wanda har raka'a ta bar shi ko rakoyi wannan sati ake ana mai shashi saboda asara in ka san ka yi shashi ka ji asara to ga wanda yake zamani ana wazifa sai kai zaman ka ai istighfari kana ji siratul fati kana ji ayi lala wani ma sun zuwa can jawaraye ma zai zo samu abin da samu da gani shi ke shi ya samu jami to ai ba haka ake yi da kai ba alkawari ne kowa ya ɗauka zai yi ba haka ba alkawarin mutum ya tuna alkawarin da ke ya ɗaukawa tsakanin shi ne da Allah zai yi wazifa cikin jama'a za ka yi cikin jama'a ba wai kawai zan yi wani samu wani yanki ba Allah ba mai tubara Allah ba mai wani yawa to ka yi hakuri kan wannan kwatanta wannan umarnin wasabaran alaice na bin nawahi kuma ka yi hakuri a wasa kawara cewa ababen da Allah ya hana ka hannu wa sabran al makruhati ne ma jarat bil maqadir kuma da hakuri a bisa ababen ki wanda kaddara take gudanar da su abinda ka samu da samu da rishi da rasuwa da haka yanda abubuwan da za ka samu wanda aka Allah ya kadarta na abubuwan da na da ciwuka da duk abin da Allah ya kara wanda ya kaddara wanda ba a jin daɗin su kuma kai haƙuri su ma da wannan ga kyakkyawan haƙuri ba ji haza da wannan ne to dai haka haka hu wa za ka baiwa Allah haƙƙin Allah za ka baiwa Allah haƙƙinsa wata taslima da hukumi kuma ka zama ka miƙa wuya ga hukuncin Allah wata rada anillahi kuma ya kasance ka yarda daga Allah fi af'ali cikin ayyukan za a takalifiyyanti wadda take na dorawa wadda aka dora ma nauyin ka aikata ta ba gairi hada wani ta ba wa alaikum bi husnil zanni billahi wa bi ibadi sai wace na hore ku da kyakkyawan zato da Allah wa Allah wa ibadi da bayan Allah kyakkyawan zato wa Allah kai kamar Allah kyakkyawan zato da abin da zai ka san ka kasance kawai da abin da ma ya same ka da abin da ya zo dai muka kawai ka san dai in Allah bai kaddara ba za ka samu ba to ka san da in ko haka Allah ne ya kaddarta Allah ko mai son ka ne yadda yadda kai kake son shi to kenan ka ɗauka wannan abin da ya same ka kuma mai alheri ne saboda haka shi yake cewa azkuru baitan fi da qabli wa innahu maqali wa hali hala tadiki wa danki idza kanat al aqdaru min maliki li mulki fasiyani indi ma yasuru ma yuki a shi yake cewa ina hudin wani baiti wanda aka wade shi gabana a wannan baitin maqali wa hali shi abun wadi na ne hali na ne hala tadiki diki wa danki halin kunci da kwantatawa duk kowane hali na shiga dai da matsi halatta diki wa banki duk kowane hali na shiga cikin wannan wannan abun haɗi na ne baki na ne da hali na ne wannan baitin wani baitin ne shi ne ce za ka nata aka daru mai maliki na mulki in duka kaddarori sun kasance daga mamallakin mulki ne shine Allah in dai daga Allah ne kusa ko to kusa ya ne in dai ma ya suru ma biki abin da ke sa farin ciki da abin da ke sa kuka a ɗaya ne a wajena. na to haka yake wannan saboda kawai wai daga Allah ne suka so eh abin da ke sa ku daga waye zo daga Allah to alhamdulillah inda daga Allah ne to kuma ba abin da zai zo wace daga Allah saboda haka kenan sai a kyauta ta zato wa Allah da barka ta da abin da Allah ya sanya ka ka samu ranka ciki Allah ya sanya ko to ka san da wannan ka dauka ko ka yanke kawai sai wani alheri ne Allah so na yake hana ni Allah so na yake bani a duk kowanne ne kowanne ne musamman ma hana wanda zai layar da cutukan sauransu abun mamaki ne wani mutum ya kace wai ni komi na ma Allah la ilaha illallah to wannan duk ba ba mun kwadi bane ba in ka gani kawai abu ko menene ma je kada kai kai da kai ka roki Allah ka sa inda Allah ya jika ya mun ka yi ma Allah kikkiawan zato wannan kikkiawan zato abu ne mai amfani eh duniyar lahira kuma kamar da suke wani hadisi babu wani خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير husnul zanni billahi husnul zanni bi badillah kikkiawan ajiyoyi guda biyu babu wani abin da yake bulbushin suna daga alheri shine kikkiawan zato Allah kikkiawan zato ga bayan Allah kuma sabana ka shi ma khaslatani laysa ta laysa fa kuma shay'u min sharri su zanni billahi wa su zanni bi badillah akwai dabiyoyi guda biyu wannan babu wani abin da yake bulbushin su a sharri sune munan zato Allah munan zato bayan Allah kai wani hadisi ne karanta karanta cikin hiliya ya zo wani bawan Allah ta ce kiyama an yi hisabi an ida kawai an ce a fita da shi an yi da shi yana yana waiwaye yana yana waiwaye sai Allah tabaraka wa ta'ala ce a dawo da shi aka dawo da shi Allah tambaye Allah tabaraka wa ta'ala ce ni waiwayen me kake ne ko baka yarda ba ba amma abin da aka ma akwai wani abin da hakkin ka ne rage sai ce a sai Allah ba haka nake zaton ka ba to abin da hudu ne ce Allah ba haka nake zaton ka ba sai Allah ya ce a ta aljannar shi akin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana inda zanni abdi ni ina nan inda ba wa nake zato na eh to kenan fa le zanna abdi bi khairan to ba wa na wai sai alheri gare ni eh ka zata alheri ga Allah eh digin da asa Allah tabaraka wa ta'ala asa an takaru shi an wa khairul lakum wa sa an tuyu shi wa sharul wallahi rahmatullahi ta'ala ya kusanta ku ce wani abu abun nan kuma alheri ne gari ko kusan ko ko kusa wani abu shi ko sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san haka ku ku ne ba ku sani ba qala ta'ala Allah madauki sarki ce ya ya ayyuhal ladzina amanu istanibu katsiran min adh ya ku ne gaba da gaskiya ku kaura cewa da yawa yawa yawa na daga zato ina ba da zani idan domin sashen zato zunubi ne wala tajassasu kar ku bincike ka rika binciken abubuwan da Allah bai ce ka bincika wala tajassasu kar ku yi bincike wala ya ta ba ku ba za ka sashen ku ya rika cin naman sashi an ce inna ba da zani izin sashen zato zunubi ne akwai akwai zaton da ake wai ba wai zato kwata-kwatan zato yake zunubi ba a zato ko wanda ba wa irin yana kudin mummunan zato kanna mara mutum karka ma mutum mummunan zato amma kyakkyawan zato abin da ake so ne kamar da ya gabata wa alaikum bi mujalisati na khair bi majalis na khair sai wace kuma na na hore ku da mazamunai mazamunayya na alheri fa inna majalisal majlisan khair domin mazamuna ta alheri suka tsiro alfai alfa majlisin alfai alfin majlisin din majalisin su yana kankare yana kankare zinuban majalisi mazamuna wato dubu biyu so dubu an aka lissa wajen ina ga miliyan biyu ne dubu biyu alfai alfa majalisi dubu biyu so dubu to wannan min majalisi suna daga cikin mazamuniya wanda suke na ba na kirki munanan mazamuniya wa zalika ka majalisi ulama wa'annan wasu mazamuniya ne da ake mazamuniya na alheri shine ce ka majalisi ulama billah tabbatar mazamniya na masana Allah na malima wanda suka san Allah wa majalis zikiri da kuma mazamniya na zikiri wal wazifati wal wazifatu min babin ahra sai ce wace baran tana ma wazifa a ita ce take take zuwa daga kowa mafi cancanta la'anna lazimatu laysa tatawwa domin ita wazifa ai lazim wajibi ne ba laysa tatawwa ba tadawi bane ba to zama wurin da ake ibara masu tsawoyi tana sa maka farantana wajiba da ake ibara ta wajibi ka san ko kuma ta karraba ilai abdi bi shayin ahabba ilai huwa ahabbu ilai kenan bi maftaratu alai kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ke cikin kyau da cikin hadisi kudusi ba wa na bai taba kusanta ta da wata ibada wadda na yi so daga abin da na faranta mai abin da ke wajibi wa sharutuha ita ko zifa sharadinta ne aljama'atu jama'a faman fa'ala wahda wanda ya aikata ta shi kare ka Allah mai fa'ala ka wanda ya aikata ta wataƙila wannan shine ya ja wani bawan Allah an wani yana faɗi aka tambaye shi cikin wasu karatukan shi aka ana cewa shi mutum wanda bai wazifa ba cikin jama'a ya yi ta shi kadai sai yake cewa ai kawai baka yi baka samu jama'a ba kawai shi kina ma sai kai ba kuma kawai da in kama in kana so in kana so ka kai to abin ya bani mamaki ban taba jin irin wannan fatawa ba na Allah sa abin nan na zamani ne kira shi cikin ladabi ne nake na tambaye shi ban san ba ko akwai dalili to ya ce akwai dalili ya tabbatar da maganar dan da yake ya kai akwai akwai dalili ci to ya to sai bani zuwa wani wani baiti a cikin mulatul murid to baitin abin mamaki abin da yake faɗi saɓanin abin da yake shi malam ne yake shi ta ake walazimin qada'uha eh baitin abin da fara kenan walazimin qada'uha walazimi tilas ne wajibi ne mutum ya rama wazifa a gani zan ka ce kai ta huce kama karama ta wajibi ne to ramu ma kenan ana mutum jama'a ne to ya kamata ne wani mai wani abu kamar su wasu magamne sai su ja mutum amma ya kamata nan mutum in zai kai ni na gani za ka yi fata ya kamata a ce kana da magabata ka taba ji wani ya faɗi ko ka gani kun ba ka gani kamar misali wannan maganar da muke karantawa ba ka yi tsammani dan an ce sharaɗinta jama'a wanda bai aikata ta wanda ya aikata ta shi kare kamar bai aikata ta ba ana ne idan ya yi asara mai girma kamar bai aikata ba saboda kuma ita jama'a nan kuma nuni ne zuwa muhimmancin jami'a yadda ka san kawai kamar ma baka yi ba gami da wancan farala da wancan za su samu kai kamar ma baka yi ba ya mun ba an ce shi kenan kawai kai da bata yi ba a in ka rasa jama'a in ka rasa jama'a dole za ka yi kai kadai kuma amma ta wuce karama shi ne magana wa alaikum bi ila himmati sannan shi ce na umar ina na hore ku inda ɗaukaka himma fillahi a cikin Allah wa talabin ziyarati wa talabar ziyarati da kuma neman ƙari neman daɗi fi kulli wakatin a cikin kowane lokaci wa sa'atin da sa'a zahiran wa batinan zahiri da batini qala Allah da azizi allazi tawalla tarbiyatahu wa ta'alimahu bi nafsi ta'ala Allah ya yi dama masoyin shi wanda shi Allah tabaraka wa da kanshi ya je kunti tarbiyar sa da karantar da shi bi nafsi da kanshi ta alama dauke sarki shi awwali ma ma ma nazala alaihi cikin farko abin da ya sauka a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam fi alamin hisi a cikin wannan duniya dai ta zahiri Allah tabaraka wa ta'ala farko abin da ya sauka shine ya kara kai karatu bayan haka wa asra bihi ba da zalika yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wa arahu ayatihi Allah ya nuna mai ayoyinsa wa tajallalahu yayi tajalli ya bayyana gare shi bi kamalin zati da cikar zati wa babu ilmal awwalina wal akhirina kuma Allah ya bashi sani na mutanen warko da mutanen karshe wa zada lahu Allah ya kari kuma a gare shi banta haka ya bashi ilimi na mutanen warko da mutanen karshe kuma ya kara mai ala zalika amsa wannan wa qala lahu ba da zalika bayan wannan sai aka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mai wa qur rabbi zinni ilman ka faɗi ka ce ubangiji ya ubangiji na ka ƙara min ka daɗe ni da ilimi ya ubangiji na ka ƙara min ilimi bayan duk abin da ka bada to bi hada shi wuce da wannan ne ta'lamu zaka san annal abda cewa shi bawa la matma alahu fi hada ma in ma inda sayyidi babu wani abun kwaɗayi a gare shi cikin kewaye baki da abin da ke wajen shugaban shi wa maulahu kuma majibincin lamarin sa shine Allah wala ahada yastagni billahi babu wala ahada yastagni billahi wa ya'lamu anna ma indahu baqin eh babu mutum daya wanda zai wadatu billahi da Allah wai alamu kuma ya sani annama inda hu bakin cewa abin da ke wurin shi wanzaje ne ina ka ce da ni ne tana yawa makusanci ne kuma baka wadatu ba kullum abin da kake samu in dai daga Allah ne baka ce ba shikenan abin da na samu ya ishe ni kuma ka tare cewa shi na Allah ba ƙara ba ta abin da ka samu shi na wurin Allah in ka san da wani wurin Allah shi ba kwashewa ake ba a yana nan kuma da ni kuma kusa yake dakka ne ma za ka samu wallahi kawai tsakaninka da ka samu kuma shine kace Allah ya baka duk wanda ce Allah ya bashi to Allah ya bashi a bal bari dai ma tatlubu amamaka da abin da kake nema ma yana gaban ka da abin da ka samu nan duk ko me ka samu to abin da kake nema ma yana gaba yana gaban ka wa ma hada tare da wannan fa inni ankum radin ni me ina mai yarda daga gare ku ina mai yarda da ku fi kasirin mai nauka cikin yawa yawa daga cikin lokaci mai yawa ma'ana fi amrin zawiya cikin lamarin zawiya wa amra akhi wa akhikum kuma da lamarin dan uwana dan uwanku wa fi amri jami'in jiran da kuma lawan lamari na baki ɗaya makwabta walaula ilmi bi annakum ta'maluna bi wasiyati ba dan sani na cewa ku kuna aiki da wasiyata ba da ma arsaltu ilaykum da ba aikata zuwa gare ku thumma inni as'alu Allah tabaraka wa ta'ala sannan ni ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yi akuzu bi aidikum ya riko da hannayenku ila kama da ma'rifati zuwa cikin sanin sa wa ya tawallana wa tawallakum Allah ya jimci na marun ya jimci na marun ku aw ya tawalla salihin Allah shine mai jiminta na marun salihai wassalam amince tabbatar wa kataba ibrahim ibn hajj abdullahi التجاني بكوسا آه شيء إبراهيم بن الحاج عبد الله أبا التجاني يربط تا أكوسي معيدني السلام إنا شيبتي إنا ميكونكو مسلم عليكم أجريكم وعلى كل من ضمه مجلسكم الطيب كما wannan sallama kuma ta je ga dukkan wanda mazaunin kunnan wanda yake da ya taro shi am 1650 hijiriya an yi wannan wasiƙa ne shekara ta 1350 wato hijiriya alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ne ba wa da kawai khatimi ne ba sabagana sirna kibina kibina hadi na sirra ne kana mustaqimi wa ala ayati yakazim dalilajin subhanallahi wa bihamdihi salamun alal musulmi alhamdulillah